إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا 25 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda yayi daidai da takwas ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum wannan shine karatunmu na 40 da nawa da bakwai yau za mu tashi hayratu quraish gigi cewa da imau cewa da quraishawa suka yi wa tafkiruhumul jaddu da kuma tunaninsu na da gaske tunaninsu mai ƙarfi wattisaluhum bil yahudi da kuma kulla hudda da alaka da yahudi domin kawo ƙarshen musulunci kaji dimuwa ta yi dimuwa gigi cewa ta yi gigi cewa azallat amamal mushrikin ko azlamat amamal mushrikina ta yi duhu gaban mushrikai asubul hanyoyi ma'ana hanyoyi da sun daɗi da sun toshe da hanyoyin da za su yi bi su daƙi ne kiran da manzala ke zuwa ga addinin musulunci hanyoyin da sun daɗi babu wata hanya da hanyar da suke tunanin in sun biyo za su kawo ƙarshen abin to in sun biyo sai su ga hanyar da take ba da fashari bayan samun cikas da suka yi ya zai mufawabat a cikin waɗannan tattaunawar da suka zanki wal musawamat da kuma waɗannan taye-taye ɗin da suka zanki tayi da suke yi mu baka kaza in baka so mu baka kaza in kaza kake so mu baka wata nazulati da kuma sabka daga haƙƙinsu da suka zanki wahtaru sun gigici fi ma ya na cikin abin da za su aikata sun rasa sanin wani abu ne za su aikatawa wanda in sun aikata shi za su murkushe musulunci za su hana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hatta kama adu shayatsi ne har sai da ɗaya daga cikin shaidaninsu ya tashi an nadru bin al-harith wanda ake ce ma nadru ɗan al-harith fanasahahum qa'ilan sai musu nasiha ya gaya musu cewa ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa wallahi laqad nazala bikum yace wallahi wani al'amari ya shi da ya sauka a gare ku ma utitum lahu bi hilatin ba'd ko ma ataitum lahu ba ku zo mashi ba bi hilacin da wani wayo ba da wani dabara ko nazanci ba da har yanzu ba na ina ganin har yanzu ba ku biyo hanyar da za ku murkushe wannan abin ba mana kamar yare na da abubuwan da aka yi yanzu shi ya yi wani tunani yawa yare na nasu to yanzu ga sabon tunani abin da yake so ya nuna musu ke takkara muhammadun fikum lalle Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin ku gulaman karamin yaro ne hadathan mai kurciya hadas shine mai kurciya ma'ana yaro ne karami ardakum fiku mafi yardaku a cikin ku ma'ana cikin ku duk yafi kowa zama yardaki kowa yafi yarda da mutum ne mai ya san darajar manya yana tausaya ma kanana yana da halaye masu kyawu yana da rukun amana yana da gaskiya wasu dako kuma hadisan sa'annan kuma mutum ne wanda yake ya fi ku gaskiyar magana ba ya karya wa zamu kuma amanatan kuma ya fi ku amana duk garin nan gaba ɗaya babu wanda yake da rikon amana irin shi aka yi taso hatta idza ra'aytum fi sudghayhi shayba al lokacin da kuka ga furfura a cikin wato kumatin shi waja'akum bima ja'akum bihi har yazo maku da abinda yazo maku da shi qultum sai kuka ce sahir kuka ce ai matsabi ne shi kuma can baya ba taba kama shi da wani laifi ba da don mi za a cewa abinda ya zo da shi yanzu tsahi ne ya fi kowa rikon amana ya fi kowa gaskiya ya fi kowa kirki to in kun gaya ma mutane cewa abinda ya zo da shi asiri ne ba a yarda ya ce laƙad ra'ayin sahara ma huwa bisahi ko wallahi la wallahi ma huwa bisahi yace a na rance da Allah abin da yazo da shi ba ba sihiri bane ko kuma shi ba mai asiri ne ga abin da yazo da shi ba laqad ra'ayna sahara yace lalle mun ga matsafa mun ga masu asiri wa nafathahum kuma mun ga tobin da suke yi wa aqadahum kuma mun ga kullakullansu ومن شر النفاثات في العقد توبه توبه da ake yi ana kulle kulle ana tubawa dan haka kulle zare ko igiya sai a tuba ana kulle mutum ana kulle mai asiri ana kulle mai ya haukace ko ya mutu ko kaso shi ta lalace da sauransu yace duk mun ga ai muna zuwa wurin su muna ganin da su yace saboda haka kenan shi ai ba haka yake ba inda yake zuwa ya kulle wani abu ya muku magana ya tuba magana kai tsaye yake muku ya ce Allah ba ya son wannan Allah yana son wannan haka ku bar macewa matsayi bai da alaka da matsafa wa kultum kahin kuma kun ce boka ne ya ce la a ban yarda ba wallahi na rance da Allah ma huwa bi kahin shi ba boka bane laqad ra'ayna al-kahana lalle mun ga bokai wata khalujahum sa'annan kuma mun ga irin shirmansu da suke yi irin ɗaukar hankalin mutane da suke yi da ɗumumuwan da surutan da suke yi wa sami'na saj'ahum kuma mun yi irin tsarin maganarsu inda suke tsara maka magana tsararra wanda za ta ɗauka hankalinka ka yarda da abin da suke gaya ma ya ce duk ai mun gani duk mun ji da saboda haka bai da alaka su ma da bokai wa kuntum sha'i kuma kun ce mawaki ne wallahi la wallahi yace a na rantse da Allah ma huwa bi sha'ir mazalla ba mawaki bane saboda mi la qadra ayna shi'ra qadra ayna shi'ra ce tabbas mun ga waka kuma duk mu mawaka ne ai muna fadin ta duk sun iya waka waka ta baki take ce ma shi'ra wakar da za a bude baki ayi ba kiɗi ba ne waƙa ce za a yi ina gani ko? waƙa da an mata kayan kiɗi ta zama alginawu alginawu shi ne waƙa tare da mi tare da kiɗi tare da kiɗi ko kiɗin duma namu na gargajiya ko kalangu ko kotso ko turu ko abin nan mai take ganga ana yi ana mi ana waƙa to sai a ce alginawu ko kuma kayan zamani gitar ko piano ko bateri ko wawane ne waɗannan abubuwan ne muna ganewa ko amma a shiri shi ne waka ta baki ba faɗi waka da baki kamar kaga wakoki na baki ga suna ga alburda nan ai waka ce ga shiriniya nan ga ɗanɗarani nan ga hamziya nan ga ashariya nan ga wutiriya nan ga sunan duk waɗanda ake karanta ga shu'ara nan ko ba haka ba ga su nuniya nan ga su lamiya nan ga su ra'iya nan duk waƙoƙi ne ga su ga su shafibiya su alfiya duk waƙe ne ku sau da haka ya ce mun ga waka wadda kuma da yawa cikinmu suna waka yi ku kawo kenan abinda manzala yake wari ba waka ba ne wasu na asnafa kuma mun ji simfi-simfi kala-kala na minawaka kullaha dukkan hazjahu wa zajrahu wa wa rajaza waka wanda ake yi a tsaya a aje hankali ai shine hazjahu wanda zaka tsayawa ka tsara akwai kuma rajaza wanda ake ce ma rajaz kai tsaye sai ta zo maka na gane ku kuma akwai wanda za ka yi kana yin ta ba a gane waka ce akwai kuma wanda kana yi cikinta akwai mi akwai diri na kiɗi gabakinka amma kawai gabakinka za a ji kamar waka ce amma kuma magana ce kake saboda dirin ta yadda yake to shi ake ce marajas ya ce duk mun ga wannan aiki kuma duk muna yi saboda haka ba mawaƙi ba ne kuma abin da ya zo daga wurin Allah da shi bai yi kama da ko ɗaya daga cikin nau'ukan waƙa nan kuka yi kuskure wa qultum majnun kuma kun ce mahaukaci ne wallahi la wallahi yace a wallahi ma huwa bi majnun ba mahaukaci bane laqad ra'ayna al-jununa lalle mun ga wa abin nan mun ga hauka fama huwa bi khanaqi shi ba ya tare da shaka hauka wala waswasatihi kuma baya tare da waswasi na hauka wala takhlitihi ko kuma irin rikicewa na hauka ka san ma hukaci wani lokaci sai ga ya rikici ba sani ba sabo da nan kowa ma in ya rikice ba wanda ya sai sauki shi kowa ne ne in kuma ya sabka to duk da haka nan akwai waɗanda ba shiri da su akwai kuma waɗanda an ya tashi abin suka ce a bari sai ya bari kuma za ka iske cikinsu ana ta hira amma wani na zuwa sai ka garin shi ya baci kuma ba ya so yana magana wancan na sa baci kana yana magana kana sa baki yana kabar shawa sai ka ji wani abu mara daɗi to kaga da hauka yana da waɗannan abubuwan shi ko manzo Allah ya kowa zama mai hankali ya za a ce ma abin da ya zo da shi hauka ne ko a ce mai mahaukaci ya ma shara quraish yace ya ku quraishawa fanzuru fi sharikum ku je ku yi tunani da nazari game da sha'aninku fa innahu wallahi laqad nazala bikum amrun azim yace wallahi wani al'amari mai girma ya sauka gare ku ba ku bar wasa ku bar sako-sako da wannan al'amarin na annabawa musulun babban al'amari ne al'amari ne wanda ya tinkari duniya magana ce ta duniya ba magana ce ta ina ba ba ta gari guda ba duniya ce tana ka sai kun tashi tsaye wa ka annahum kamar dai su lamma ra'aw sumudahu lokacin da suka ga dagewar shi fi waje kulli tahaddiyati a cikin tunkaran dukkan wasu abubuwa da aka tunkari manzo Allah da su wadancan abubuwan na cewa matsayi ne boka ne mawaki ne hauka ne kamar lokacin da suka ga ya dage lalle abin ba haka nan bane wa rasbahu kullu lokacin da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dage ya ki yarda da duk abin da tunkari shi da shi ko wa rafadahu da kuma kin yarda shi da kullul mughriyat dukkan abubuwa da suke masu rudarwa masu ɗaukar hankali muna ganewa ko abubuwa masu ɗaukar hankali shine mulki an ce a bayan mulki ba mulki akwai ɗaukar hankali a ko rudar da mutum kuɗi sun ce za su tattara mai kuɗi sai ya yi kowa kuɗi maka ya kake gani sai malam wa'azin nan da kake da Allah a bar shi amma ga miliyan ɗari biyar kawai shi aga kuma dala ɗari biyar ma ba kare jikka bi da rabi ba kada miliyan ɗari biyar yaya kasan siyan Allah ya tsara mutum ma ka bana ba ka shi kenan da sai to shi kenan komi ya wuce in ka zo yanzu a ji sai ka canza sha ji ka canza wa ba san me ya faruwa wannan mu kasashenmu ne ba wannan saboda talauci ke kasashen laraba ana annan dole ka za a yi kudi za a baka ko a ma albashi da wata miliyan daya ke kawai sai ga malami rana dai kawai ya canza wa'azin da yake je sai ya ce dai ya gane waɗannan wazuzzukan da ya baya duma su ne suka kawo rikici shi kuma kuri suka rikita shi a ce ma duk shekara ka je umra su uku kuma duk shekara kana da kujera yake hajji kuma ga albashin ka nawa miliyan ɗaya a baka mota sabuwa gidanka a ce ka tashi daga wannan unguwa ka koma unguwa ta zamani GRA da wannan manyan unguwannin da za ka ganin ba hanyar da ba ta da kwanta wuri mai natsuwa a ce can yayi natsuwa ma can za ka yi nazarin karatunka da kyau sai wallahi haka ce shikenan sai a zo a shirya a ce ka shirya ma ɗalibanka daura duk wanda ya zo dauran za a ba shi kullum jika goma goma ɗalibai bi yawan kowa sai an bai kullum ta wata guda sai kuma a ce sakamakon wannan wahala da kai ta wata guda ga miliyan goma da an rikita ka gaba ɗaya kana shi kuwa ɗaki kana kallon littattafanka na da kana hararai kunsa tana bata lokaci kaga amma inda Allah kake ba karba ko me aka baka sai ka ce ka gode Allah shine mai bada an kudi kake so sai ka ji ka nema mai to manzo Allah dai yake wadannan abubuwan wa salabatahu manzo Allah ya dagi ya cirge bi kulli marhala a cikin dukkan wani mataki ma ma kana yatamatta bihi tare da abin da ya kasance yana jin dadi da shi min sidq na gaskiya wal afaf da kuma kamun kai wa makarimil akhlaq da kuma kyawawan halaye dake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qawiyat shubahatuhum to kamar dai da suka ga haka sai shuba su ta kare in karfi ke fi kaunihi cikin kasancewa shi rasulan haqqan manzo ne na gaskiya cewa tunaninsu da suke annabin nan anya ba na gaskiya ba ne sai ya karfi domin duk wani abu na ruɗu wanda ba saba ba mutum irin shi bai kyansa manzo Allah dai ya ki yarda da shi galibi irin wannan abubuwa da waya mutum ya tsira amma shi annabi ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala wanda bai wargi da waɗannan abubuwa ba komai bane da yana so da ya ce ma Allah a bani ba ya so faƙararru saboda haka sai suka ɗauki matakin hanyar tasiru bil yahud su sadu da yahudawa su ƙulla alaka da hudda da yahud yahuda su shigo ciki su kama masu hatta ya ta'akkadu min amrihi har dai su tabbatar da alamar manzo Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba tunda yahuda su ne masana su ne masu littattafai na addinin musulunci a tambaye su shin wannan mutumin da ya tashi makka yana cewa shi annabi ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba falamma nasahahum an-nadhr ibn al-harith lokacin da shi nadhr dan haris din ne ya ga musu waccan nasiha bima sabaka da abin da ya gabata kallafu sai suka dora mashi aiki ma akhara tare da wani mutum aw akharina ko kuma tare da wasu mutane ka ce mun dora maku aiki da kai kai kai ne shugabansu tun da kai duka ga da hanyoyin da muka bi ba su ji ba to mun dora ma ka tai wurin yahudawa da ya zaba ila yahudil madina domin ya tahi wurin yahudawan madina domin makka babu yahudawa suna can madina suna can sun yi haka da baki suna jiran wa annabin karshe cikinsu su ne za su haye goyi shi za suka baro garo suka ruga da gudun madina don su haye annabin karshe kuma annabin karshe yana nan ba su gane karatun ba makka za a haihuwa shi kuma nan za a haiko shi zai yi da rayuwar shi ne madina su ba su gane ba kai suka bude baki can suna jira ba su da labari duk kwashi ba dadin da ake da annabi sallallahu da mutane duk ba su sani ba sai da aka ji aka gaya musu fatahu sai annabir dan alharis ya je wurin su da shi da waɗannan mutanen fa qala ahbaru sai malaman su suka ce saluhu an talat in kun koma ku tambaye shi abubuwa guda uku fa in akhbara in ya bada labari da waɗannan abubuwa guda uku fa huwa nabiyyun mursalun to annabi ne kuma manzo ne wa illa fa huwa mutaqawwilun in ba haka ba shi to mai shaci faɗi ne kawai kirkirawa ne yace shi annabi ne shi manzo ne saluhu abu na farko nabi ku tambaye shi an fitiyatin zabu fi daril awwal game da matasa samari da suka tafi a zamanin farko iz awal fitiyatu ila al-kafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada ku tambaye shi waɗannan waɗannan samarin me lamarin su ma kana amru me labarin su fa inna lahum hadithan ajaban domin su waɗannan samari ashabul kafi suna da ainihi sha'ani wanda yake mai ban mamaki domin sun kwanta shekara 300 da wani abu suna ta kwana suna ta kwana kuma suka tashi bayan shekara 300 kwanan kwanan ba awa 300 ba ko kwana awa 300 ka sai kwaya kasha sai ka yi shaye shaye ko shaye shaye ma da waya ka sha abin da za ka awa 100 awa 300 kwana nawa kenan kwana ɗari wajen wajen kusan shekara kana kwanci kusan wata takwas kana kwanci kana kwana a gaya da wahala ne ko? amma dai kwana dai kwana bi kwana uku sati duka na yi ƙasa akwai masu shayi-shayi kawai mutum ya sha abu ya sati yana ta kwana ko mai wani abu kawai shayi-shayi ne kuma ba wai rishin lati ta dame ka ba ta ce bari ka sha maganin kwana ka fuɗa a kawai jaraba ce ta shayi shayi kawai ka sha wasu ƙwayoyi ka yi haɗa haɗa kawai ka kwanta ka yi wannan kwalbar ta siro na maganin mura kawai sai mutum ya kwankwana kwalkwalkwal duka ya shi na ɗan roban nan ɗan muryin nan ka sha ya kake shi ya kaji kama ana ta yawo da kai sai ka nemi wuri ka ɗan huta to mutum zai shanyewa duka da kwankwaɗi sai mutum wani sai ya sati kwanci yana ta kwana ya juya nan ya juya nan in ya tashi an ce mai daɗin kwanan bai sani ko mai haka yi ciki kuma wata damuwa kada ba da ita ka dawo kawai jaraba mana to su waɗannan ba komai suka sha ba ikon Allah ne suka kwanta shekara 300 suna ta kwana da kwana tara in ji Allah ya da shekara tara وازدادوا تسعة kaji kuma suka tashi suka bai kudin suna nan masu banza suka ce a ji a kawo musu a ji a sawa abinci sun tage da kwana aka shigo gari da aka shigo gari da kuriya na ta kallo ba wanda ya san kudin sai irin mutanen nan masu jarabar tarihi wanda sun rike shi waye da kakanni sun gaya wasu sun rike wannan ai kudin zamanin sarki wane na ku samu su ta amince da su gaba daya an gaji da neman su kuma suna nan cikin kogo Allah ta na ya hana shiga a gansu bare wani ya ce su ne waɗanda suka mutu wuri kaza mun je mai suke so mace Allah ya hana wani ya gansu to ku tambaye su gaba da waɗannan matasa abu na uku wasaluhu ku tambaye shi arrajulin tawafin daga wani mutum wanda yake mai yawan zagaye balagha mashariqal ardi wa maghariba ya kai gabacin kasa kuma ya kai yammacin kasa mana ya zarka da duniya da yawo ku tambaye shi wane ne wannan mutum shine zulkarni ma kana nabu kai labarin shi wa yasaluhu ku tambaye shi anir ruh game da rai mahiya mitace wannan ran shi dai rai wanda yake ga jikin mumine wani sinadari ne na ikon Allah subhanahu wataala na babu likitoci har yanzu ba san menene ba kuma shi ne an cire ma shi shike ka gama rayuwa ana iya cire maka wani abu a jikinka ka ci gaba da saboda shi yana nan abinda kuma lalle shi ma da shi ake rayuwa kuma ka ci gaba da rayuwa saboda ba cire maka rai ba sai za ka ganin mutum kwada shi ta lalace kuma yana ta rayu kada ran kada yana ta rayuwa ga yana a galabaice ko anta ko tumbin shi ya lalace ko suban shi ya lalace ko zuciya sun lalace sun bar aiki kuma yana ta rayuwa wanda likita in ya auna ya gani sai ya yi haka ya ji tsoro sai aka ki- kake dare har yanzu baka mutu to ran ne ba cire ran ba saboda haka ran na karewa shi yasa mutum yana iya mutuwa kuma sasannin jikin shi ba su lalace ba su turawa sun sun yi nisa wurin wannan sai a ci sai a ciri sasannin jikin mamaci a sama mai rai ya ci gaba da rayuwa ko ko kwada kamar kwada misali ya kaga ita dama wannan ita mutane ba su mamaki ko da an ce amma da shan kwada tunda ana yawan hudu to tura suna da shan anta suna da shan zuciya suna da shan duk wani abu da ka sani na jikin mutum ana da shan hannu ana da shan kafa duk ana yi kuma kaga ka mutu saboda ka ka mutu ranka ne aka hidda su kam suna nan ba su lalace ba cewa su ba su bin ba su binne mutum sai an auna shi in mutum ya mutu sai an auna jikin shi me ya lalace abin da ya lalace shi ke wanda bai lalace ba sai a cire shi a aje shi akwai dabarun da za a mai ci gaba da rayuwa ba jiki na'ura ce ke sai ta rayuwa to da lokacin da aka bukace shi ga yana sai a rayuwa Allah ya ba mutane ilimi to da haka Nazir ya ce abin da Yahuda suka ce in ka je ka tambaye shi menene rai ka gaya maka in ya gaya ma waɗannan abubuwa to annabin gaskiya ne manzo ne na gaskiya in ba haka ba to ba da gaskiya yake ba falamma qadima makka yayin da nan Nazir dan Haris ya so makka kale yace jinnaku mun zo maku bi fasli ma bainakum wa bain Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mun zo maku da raba gardama tsakaninku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahum bima qalahu al-yahud ya ba su labari da abinda yahudu suka ci fa sa'alat quraish rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai quraisha suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anil umuri thalatha game da al'amurra guda uku fa nazalat ba'da ayyamin suratul kabe sai suratul kabe ta sabko bayan waɗansu kwanaki fiya qissatu ulaikal fitya a cikin ta akwai kissan waɗannan samari din wa hum ashabul kabe sune mutanen kabe wa qissatu rajul tawwab kuma a cikin ta akwai kissan wannan mutumin mai yawo wa huwa dhul qarnayn shine dhul qarnayn wa nazala al jawabu anir ruh kuma ba da amsa game da rai ya sabko في سورة الإسراء في سورة الإسراء وتبين لقريش سيبين كقريش أنه صلى الله عليه وسلم سوى للي من ذال على حق وصدق هنا أكن كسكيا inda yahudu sun ce inda ya bada amsa waɗannan abubuwan to annabin gaskiya ne to kuma ya bada amsa ake na yi shi kenan walakin abad zalimuna illa kufura sai dai azalimai sun ƙin komi sai kafirce ma Allah sun kiya kawai sai dai kafirci maimakin tunda sun ce za su nemi taimako da yahudu su ne masana ba kuma yahudu sun ba da magana hadihi nubzatun khafifa mala yace wannan takaitaccen labari ne dan kadan nubza shine takaitaccen abu mimma waja bil mushrikuna daga cikin abinda mushrikai suka tinkari da'awata rasulillah da'awan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qad marasu kuma lalle sun yi amfani kulla dalika dukkan wannan jamban ila jambin gebe zuwa gebe in sun yi wannan su yi wannan haka suka yi ta yi mutanakkilina suna masu tashi min tsaurin daga wani mataki ila tsauri ya zuwa wani matakin wa min daurin ila daurin daga wani aji zuwa wani aji wa min shiddatin sun dauki matakai daga tsanani ila linin ya zuwa tabshi wa min linin daga tabshi kuma ila shiddatin ya zuwa tsanani wa min jadalin daga jayayya ila musawama ya zuwa tai wa min musawamatin ila jidal daga kuma tayi zuwa jayayya wa min tahdidin daga ban tsoro ila targhib ya zuwa kwadaitarwa wa min targhibin daga kwadaitarwa ila tahdid ya zuwa ban tsoro kaji ba wanda ba su yi ba in suka yi mai tsanani suka ga abin bai ba sai su koma mai sauki in suka yi mai sauki suka ga abin sai su koma mai mai tsanani ma'ana daidai hanyoyin da suke bi sun kicin nasara gano ya furuna sun kasance suna tashi suna huci suna kara sun maye huruna sannan kuma su huce su yi rauni wayu jadiluna kuma suna tashi su yi jayayya sun mayu jamiluna sannan kuma su koma suna bi wayayya shi ne mujamala wayu naziluna kuma suna neman sabka sun maye tanazaluna sa'adun su masu sabka su suna neman manzala ya sauka daga haƙƙi su ma sauka daga haƙƙinsu kamar yadda suka ce zo ya bauta ma gumakansu su ma su bauta ma Allah shi wa yu'iduna suna ba da tsoro thumma yuraghibuna sa'annan suna kwadaitarwa ka annahum kanu yataqaddamuna wa yata'akhkharuna kai ka ce su suna shiga gaba kuma su dawo baya zamanto kamar duniya rawar 'yan mata na gaba koma baya la ya karru lahum qararun babu wani mataki da yake tsaida su mana ba su da wani abu da suka tsaya kan shi su yi hakuri ce shi za su yi ta yi sai sun kawo ƙarshen musulunci wala yu'jibuhum al-firar kuma gudu bai burge su wa kana al-gharad min kulli zalika manufa daga dukkan wannan ta kasance huwa ihbat ad-da'wati al-islamiyya shine rushe da'awa ta musulunci karantarwa addinin musulunci a rushe ta walan mishatil kufur da kuma tattara wato watsewar kafirci na da kafirci da ya watse su tattaro su mai doshi wuri guda daya shine manufarsu shi ko musulunci ya wace walakin na hun ba da badli kullil juhudi sai dai su bayan duk ba da kokarin da suka yi gaba daya wa ikhtibari kullil hiyari da kuma ainihi jarraba dukkan hanyoyi na dubara da wayo da azanci adu khaibina sun dawo suna tabaku sun dawo ba tare da sun ci nasara ba walam yabqa amamahum babu abin da ya rage gaban su illa saifu sai ta kobi yanzu kawai abin da ya rage shine ya dauki makamai a yaki wasaifu la yazidu alfurqata illa shiddatan ita kuma takobi ba ta kara ma rabokai komi sai ne sai tsanani sai rabokai ta kara tsanani in fara ba ya kawo zaman lafiya sai dai kami saboda dama shi ba zaman lafiya ya za kawo zaman lafiya sai kara ma rishin zaman lafiya mi karfi da lalacewa wala yantudu illa an tanahurin sa'annan kuma bai kawo wani sakamako banda kiyayya ya sasilu sha'afa wanda zai kare dangi gaba daya domin kashe mutane ne za a yi ta yi fahtaru da aka sai suka rikici suka ɗimoci ma za ya falu ne za su sun kai ƙarshe da tura ta kai bango ta hanyoyin da suke ganin su ne in sun bi za su kawo ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam hanyoyin ba ci nasara to rage shi mawqifu abi talibin wa ashirati matsayin abu talib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wurin shi da kuma ainihi dangin shi dangin abu talib jama'a shi amma abu talibin amma shi abu talib fa innahu lalle shi lamma wajaha mutalabata Quraishi lokacin da ya tunkari neman Quraishawa bi taslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu da miƙa Nabi sallallahu alaihi wasallam gare su ai sun ce miƙo shi ko su ba shi wani nan ya ce kula da shi su kuma su kashe nashi li yaqtulu dan su kashe annabi thumma ra'a thumma ra'a sa'an ya ga fi taharrukati a cikin kai da kawansu cikin motsawarsu wata sarrufatin da kuma kai da kawunsu ma yu'akkidu abinda yake tabbatar da annahum yuriduna qatlahu cewa lalle su suna so su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ikhfara limmatihi kuma suna nufin wato karya alkawarin da ke tsakaninsu shine ikhfar mithla ma fa'alahu uqbat ibn abi mu'ayth kamar yanda uquba dan mu'ayth ya aikata ta abi mu'ayth wa abu jahl kuma kamar yanda abu jahl ya aikata hisham abin nan ibn hisham wa umar bin khattab da umar dan khattab to lokacin da abu talib da ya ga waɗannan abubuwa hankalin shi bai kwanta ba jama'a bani hashim wa bani al-muttalib sai kira bani hashim da bani al-muttalib wada'ahum ya tattara su ya kira su ilal qiyami bi hifdin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa tashi tsaye a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar kariya yace ku kare dan uwanku fa jabu ila dalika kulli sai suka karba zuwa ga wannan dukkan su gaba ɗaya suka ce dai sun yarda su muslimihim wa muslimuhum wa kafiruhum musulmansu da kafiransu duka kowa yarda cewa za a kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai dan uwansu hamiyatan lil jiwari al arabi dan kishi ga ainihi kusanta ta larabci ma'ana saboda balarabi ne dan uwansu za su kare shi waɗanda ba su musulunci wa ta'aqadu kuma suka kulla alkawari wa ta'adu alai suka yarjejeniya akan haka akan tsara annabi sallallahu alaihi wasallam inda al-ka'bati wurin ka'aba illa ma kana min akihi abi lahab sai dai kawai abin da ya faru daga dan uwan shi abu lahab tunda shi bai bai musulunta ba ko bai shiga cikin waɗanda suka ce za su kara annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu faraqahu abu lahab ya ya rabu da su yace shi ba ya tare da su wa kana ma quraish yace shi yana tare da quraishawa shi wannan abin kunya tunanin shi ba za a yi da shi ba al-muqatatul amma to yankewa ta gaba daya mana yanke alaka yanke hudda da da ainihin dangin manzala sallallahu alaihi wasallam waɗanda waɗanda suka ce za su tsari za su ba shi kariya to aka ce a yanke hudda da su a bar mu'amala da su gaba daya saboda su ma su dawo daga goyon bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mithaqul zulmi wal udwan yarjejeniyar zalunci da kuma ta'addanci zadat hayratul mushrikina gigi cewa mushrikai ta karu id nafadat bihim al hiyal saboda dukkan hanyoyi da dabaru da azanci duk sun kare wa wajadu bani hashim wa bani al-muttalib suka samu banu hashim da bani al-muttalib musammimina sun dagi ala hibbin nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam abu sa tsaron annabin Allah tsirara mun ta Allah su kare tabbata gare shi wal qiyami dunahu da kuma tsayuwa koma bayan shi ka'inan makana duk ma abin da zai faru sai dai ya faru ba za su yarda a taba masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fashtama'u saboda haka sai suka taru fi haifi bani kinana a cikin wurin da ake ce ma haifi bani kinana min wadi al-muhassab daga ainihi wannan kwarin na al-muhassab wata halafu sai suka yi kawance suka yi yarjejeniya ala bani hashim wa bani al-muttalib akan bani hashim da bani al-muttalib aka zo aka yarjejeniya aka kulla kawance ala Allah yunakihuhum akan cewa daga yau bani washin da banin muttalib ba za a kara ba su aure ba duk saboda mi duk saboda haushin musulunci ku kaga wani ba zai yi hakurin wannan abun ba ba mamaki yana da masoyiya a wancan bangaren kuma an ce ba za a ba shi aure ba to kagan haka samu ya ce to shi ba za a yi ba gaskiya tunda masoyin shi tana wancan bangaren shi kuma yana nan bangaren gaskiya ya hita su tunanin su haka yaka za a ci nasara to ka ba su aure nan kuma ka aura gare su kan namiji daga cikin su ya zo cikin ƙwarai shawa kafirai ya aure kuma kabba ƙuraishe ta cikin waɗanta waɗanda suka goyi bayan annabi abu yi sallallahu alaihi wasallam wala yubayi'uhum kuma kasu kasu yi ciniki da su duk wani wanda ya shiga cikin waccan yajeje ne ta tsaron annabi sallallahu alaihi wasallam ka a sai kayan shi kuma in yazo sai ka a sai da mushi wala yujalisuhum kuma kada a zanna tare da su duk wanda cikin su yazo a kore shi kuma mu cikin mu kawwane ya kara zama da ɗaya daga cikin su wala yukhalituhum kuma kasu yi cunayya da su duk wata hudda da za a yi a gamu wani wuri ka a kare a ware kawai kowa ya harkar gaban shi wala ya dukulu buyutan kuma kasu shiga gidajensu suna gani yau ƙasar laraba suna da al'adar shiga gidaje suna da wannan al'ada ta shiga gidaje sai ta shiga gidaje yanzu nan ga ɗan laraba ne nan duk gidajen unguwar nan yan nan unguwar ne duk san gidan kowa kamar dai rayuwa irin ta damu ma a gada can ba a ba a na mutane shiga gidaje ko ba haka ba to laraba suna da wannan kowa ya san gidan kowa kuma su ba su da irin wannan abin nan ba su da irin wannan ruwa ta shiga gida an ka shigo gidan ma nan za ka tsaya baki baki ha ko ina cikin gidan mutum kana yi shi kowane mutum to saboda haka tun da an riga an saba kowa na shiga gidan ko aka ce to kan wanda ya kare shiga gidan gidan wadancan kuma ka kara barin wadancan cikin su wani zo shiga gidan mutane ma'ana dai yankewa ta gaba da yake wala yukallimun kai ko magana hatta yuslimu ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai sun miko masu manzo Allah in suna so a yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa sai sun doko annabi sun kawo a kashe shi lil qatl domin a kashe shi wa katabu bi zalika sahifa sai suka rubuta wasiƙa game da wannan suka rubuta wata takarda fiya uhudun a cikin ta akwai alkawurra wa mawasiqu da kuma yarjejeniya kowa ya sa hannu Allah ya kubalu min bani hashimin sulhan abadan cewa kada su yarda da wani sulhu har abada wannan abin da aka yi ba sasanci wala ta huduhun bihim ra'afa kuma kawo wani tausayi ya kama su da su komi za su kowane irin yanayi za su ka ka tausaya musu a kyalin su ba su suka ce sun yarda da shi ba hatta yusallimu lil qatl sai sun dauko shi sun kawo domin a kashe shi taji qala ibn al-qayyim malam dan qayyim yace yuqalu ana cewa katabaha mansur bin ikrima ita wannan takardar wadda ke da waɗannan abubuwa cikin ta mansur ya rubuta ta dan ikrima ibn amir bin hashim dan amir dan hashim wa yuqalu kuma ana cewa an-nadhr ibn al-haris nadar dan al-haris shi ya rubuta ta wa sahihu amma zan ce mafi inganci annahu baghid bin amir ibn Hashim Bazid dan Amir dan Hashim dan Uwan Mansur shi ya rubuta ta Fada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi da ya rubuta sai manzo Allah ya mashi addu'a wa shullat yadu sai hannun shi shanyi ya bace haka ba ya aiki hannun da ya rubuta wa shullat shine sai ya shanyi ya zama irin hannu na wanda wato tansiyar ta kama shi hawan jini hannun ba ya aiki tamma hadal mithaq wannan yarjejeniya ta cika wa ulliqat as-sahifa kuma aka zo aka rata ita wannan takarda din fi jawfil kaaba a cikin kuryar kaaba muna ganewa ko aka zo aka lika ta nan wurin fanhazu banu hashim fanhaza banu hashim wa banu al-muttalib saboda haka madashi da banin mutsalif da sai suka tattaru mu'minuhum wa kafiruhum mu'minansu da kafiransu illa bala banda abula wa habasu suka tsara kansu fi shebe abi talib a cikin gida abu talib cikin abin nan su rukuki na na dutsen abu talib shine sheb lunguna irin na duki can suka koma da zama wadhalika fima yuqal wannan kuma cikin abin da ake bada labari lailatu hilalil muharram daren wato watan al-muharram sanata sab'in min al-baisa mana rana ta farko ta watan muharram shekara ta bakwai daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad qila ghairu zalika kuma an faɗi sabanin wannan wasu sun ce ba haka nan ba thalathatu awamin fi sheba abi talib shekaru uku a cikin wannan wurin da ake ce mai sheba abi talib sai aka yi shekaru uku ci ba duk waɗannan abubuwa ba in suna son wani abu sai da su yi ta wajen maka sauri washtadda al-hisar wannan takunkumin da aka sanya musu yayi tsanani wa quti'at anhum al-miratu wal madda an hana musu ruwa kuma hana musu abinci ونمير أهلنا يعني ميرا أنا مصابنش أنا مصر وقومي أنا مصر فلم يكن المشركون مشركين بس كسن شبا يتركون طعاما يدخل مكة بس بلا أبنشي شقو مكة ولا بيعا كوكا سوانشي إلا بادروا سيسيني كوكاوا فاشتروا سيش mana da abincin da za su yi maza sayi don kawai an can masu samun sayi ko wani abin saidawa haka suke yi hatta balaga umar jadu har sai da wahala ta kai musu inda ta kai shekara uku ba waltajawo suka karkata ila aklil auraq ya zuwa cin al'auraq wannan kunnuwa itace kunnuwa itace akwai wanda mutum za ci ko ba haka kuma ka cika sharuwa ba kowane kunnan yanci ba akwai dace masu da kunnuwan su kama abinci mai dama in ka rasa abincin kana cikin daji sai ka ci kamar mi kamar yadiya da kuma mi da shiga suna da yawa mutum zai yi cinsu har yanzu irin zamanin nan akwai akwai wasu matasa da muka yi zama da su su da yan su da ne irin masu tsananin kishin addinin tsananin kishin addini kusan tsananin kishin addini ya sa suna ganin ba duk dukiyoyin mutane haramun tsakiyar gari ba wai ga daji cikin tsakiyar kartun suke cikin unguwa suke unguwa mai unguwa mai manyan gidaje mai manyan masu kudi an kewaye su masallaci gare su maza ka suna cire waɗanda itacen suna sharuwa in ka kawo su biya ba su ci ana ta karatun ƙur'ani ana ta karatun hadisi wurin haka ake ta zama duk sun fi sun abin nan laikiyai waljulud da kuma fatu suna ta cin fatu fata kada hasidi wa hatta kana hasidi kasance yusma'u min wara'i shib ana ji daga bayan waɗannan gurin da suke zanne aswatu nisa'i musbiyani kukan matansu da yaransu sautin su ya tabagauna suna ta kuka min aljuyi saboda jin yunwa wa kana la yasul ilayhim shay'un wala abu ba ya isa wurin su illa sirran sai koyi wa kanu la yakhrujuna sun kasance ba su ita min ash-shayb daga wannan wurin da suke zanne cikin duwatsu lishtira'il hawa'ij domin sayan kayan bukatun su illa fil ashhuril hurum sai cikin watanni masu alhurma saboda nan ba a fada watanni masu alhurma ba a fada ba a yaki yawa kaman abin nan zulhijja zulqida al-muharram ko zulqida zulhijja al-muharram da kuma rajab nan kare suke hitawa sai a bari su ya abinda suke so wa kanu yashtaruna min al-eid allati tarid makkah min khadija kuma sun kasance suna sayi daga ayarin da suke zuwa makka daga wajen makka suke sayi mana tare suke ci sai su ta bayan garin makka in ayari mutane sun zo da kayan abinci sai su tara can sai su shigo da shi a wannan wurin da suke rayuwa haka aka yi tai walakin ahlu makka sai dai mutanen makka kanu sun kasance yaziduna alaihim fisila suna kara musu a cikin wannan haja ta sai da wadin kimata suna kara musu kimata saboda abin ya gagare su hatta la yastati'u shiraha har sai sun kai ba sai ya sayan wannan kayan wa kana hakim ibn hizam hakim ibn hizam ya kasance rubbama yahmilu qamhan ila ammatihi khadija radiyallahu anha yana ya dauka alkama ya tai da ita wurin yan uwan mahaifin shi khadija matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganewa ko yawa a lokacin ba musulmi ne shi ba sai ya dauka kai mata a matsayin ta na yan uwan baban shi وقد تعرض له مرة أبو جهل وتنانا أبو جهل يتريش وتعلق به سيرئيش ليمنعه دمي هنش فتدخل بينهما أبو البختري سي أبو البختري يشغل كانش ومكنه يباش داما من حمل القمح دقنوك الكما القمح الكما وهذا كورمني القمح alkama mu muka dauka ko su suka dauka ila ammatihi ya zuwa yawwa baban shi wa kana abu talib abu talib ya kasance ya kafa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron wani abu ya samu manzo Allah wa kana idza akhadha an-nasu madajihum sai ya kasance idan mutane kowa ya kama wurin kwancin shi ya amuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yattaji'a ala firashi ya kwanta shimfida shi hatta yara zalika man arada ihtiyala wa sai ya ga wannan wanda za ya zawa ya mai kisan gilla fa idan anama nasu in mutane suka yi bacci amara ahada bani aw ikhwani aw bani ammi sai ya umarci ɗaya daga cikin yayin shi ko daga cikin ɗaya daga cikin yan uwan shi ko kuma ɗaya daga cikin wato ɗaya ‘yan uwan shi fattaja ala firashi rasulillah ce je ka kwanta masa shimfiɗin manzo Allah kuma kisan ne a kashe ka ba da so a taba mana gari wa gari sadaukantarwa amana ce aka bashi shi yasa yake rike da wannan amana ya yarda da ɗaya daga cikin ɗiyan shi ko ‘yan uwan shi ko ɗiyan ‘yan uwan shi banda dai annabi saboda su ba a ba su amana shi ba amma shi an baya amana shi kuma zalla maraya ba uwa ba uba kuma yana karami ya samu kashi cikin irin wannan yanayin saboda ka ya yarda cikin ɗin shi wani ke kwanta inda manzala ke kwantawa kuma ka san rayuwa irin ta da makwancin kowa an san shi kaji wa amara ya umarce shi an yati ya baba furashin ya je waɗansu shimfiɗin nasu ya kwanta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yakhrujuna man zala ya kasance da shi da musulmai suna fita fi ayyamil mawsim a cikin kwanakin aikin hajji fa yalqawna nasu sai su game da mutane wa yad'una su kira su ila al-islam zuwa musulunci wa qad aslafna ma kana yati bi abu lab mun riga mun gabatar da abinda abu lab ya kasance yana zuwa da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala abinda muka bana daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya bi mana Allah ya samu gyara Allah ya samu gyara a duniyar lahira da wani bawa Allah yake bara addu'a wani alkawari da aka mashi ba a cika ba yana bara addu'a kuma ake shi ne yana bara addu'a Allah ya sa a cika mai alkawarin shi kenan akwai bayan Allah da suke bana addu'a kan waɗansu bukatunsu Allah subhanahu wataala ya biya musu Allah ya yi musu Allah ya yi mana gaba daya Allah ya raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Kulla nawa bai kai yawa, yawa ne suka yi, kullum da yawa ne suka yi, guda nawa ce.